الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة أكو قوة ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun da darasi na saba'in da tara a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shi'an za mu tashi darasi na tamanin daidai shafi na ɗari da hamsin da shida hadisi mai lamba ta 537 za mu tashi hadisin na na Aisha a cikin kitabul jana'iz inda malai yace ana Aisha radiyallahu anha wa ibn Umar an karbo daga nana Aisha Allah ya kara musu yadda da Abdullahi dan Umar ana Urwa daga dalibin ta Urwa ibn Zubair kale yace zikira inda Aisha an ambata a wajen nana Aisha Allah ya kara mata yadda أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم shi Abdullahi dan Umar ya ɗaukaka hadisin zuwa ga Annabi alaihi salatu wasalam abin nabi ya ce ya ji annabi ya ce wama ubifa lin nabil marfu'u wama li tabi'in huwa al maqdu'u to shine rafa'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya dingina magana zuwa ga Annabi alaihi salatu wasalam shi annabi ya ce annal mayyita lallai shi mamaci yu'azabu fi qabrihi bi bukai ali za a azabtar da shi a cikin kabarinsa da kukan iyalansa danginsa matansa da 'ya'yansa. faqala sai tace wahala ibn umar a gaskiya abdullahi dan umar yayi kuskure shine wahala ai bi ma'ana galada ko wahima yayi kuskure wajen kawo wannan maganar inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai abinda annabi yace shine innahu la yu'adabu bi khati'atihi wa dhanbi za a mar azaba ne da laifin da ya kwakuto da zunubin da yayi laifin da yayi da zunubin da ya debo nasa na kansa wa inna alahu la yabkuna alaihi al'an iyalansa wato la yabkuna alaihi al'an suna yi masa kuka a yanzu ba kala sai ta ce wa zalika mithlu qawlihi wato wannan daidai yake da fadin annabi alaihi salatu wasalam cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama ala al-qani annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe a gefen rijiya shine al-qalibu za mu iya tuna wannan a cikin waƙoƙin Hassan bin Sabit lokacin da aka yakin Badar aka jefa mutum wajen ashirin da wani abu cikin rijiyar nan ta kale wata tsohuwar rijiya aka watsa su ciki sai annabi ya zo yana kiran sai bayan ɗin ya ce wani ɗan wani fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kun tabbatar da cewa abin da ubangijin ku ya alkawari na azaba yanzu kun tabbatar da shi gaskiya ne haka annabi ya rika kiran su sai bayan ɗaya ina sani yake cewa a waƙoƙin wajen baiti sha shida kamar yadda na ibnu hisham ya kawo ƙarshe ƙarshen baitin yana kawo wani baiti da shine mahallin shayi cewa yunadi rasulullahi lamma kazafnahum kabaki ba fil qalibi alam tajidu kalani kana haqqan wa amru llahi ya'khudhu bil qulubi yace fa ma la taku walau la taku la qalu sadaqta wa kunta da ra'ayin musibi abin da yake hasani yake faɗa ƙarshen baitukan kenan cewa yunadihim rasulullahi lamma qadafnahum kabaki wa fil kalibi annabi yana kira sunan su ɗaya bayan ɗaya yayin da muka je ba su gaba ɗaya fil kalibi cikin rijiya shine mahallin shayi wannan rijiyar tsohuwar rijiya ne kogo ciki aka jirge ba annabi ya ce alam tajidu kalami kana haqqan yanzu ba ku samu zance na da na rika faɗa muku ina kai muku wa'azi yanzu kun tabbatar da gaskiya ne ko ko ba ku tabbatar ba yace wa amrul lahi ya'khudhu bil qulubi al wato al'amarin ubangiji damkar ubangiji idan Allah ya tashi damka yana damkar zukata ne ga wanda suka kangare ma yace ba ma na daku a sani yace ba wanda ya magana walau na daku la qalu sadaqta da sun yi magana da kaji sun ce to gaskiya ka faɗa qalu wajadtum ma wa'ada rabbukum hatta qalu na'am eh in kun tabbatar da mai ubangijinku ya faɗa Allah yace sun ce eh sun tabbatar amma kaga sa da jiba wahayi ya je mal ba amma annabi ai annabi alaihi salatu wasalam Allah ya gaya mar cewa sun amsa shi ne ya dace magana ta ya rasulullah ya kace magana da wata su sai ya ce wallahi ko ku ba ku bi su jin abin da nake faɗa ba a daidai wannan lokacin dan Allah ya kuntata musu duk ya dawo musu da rawukansu suna jin me annabi yake faɗa fama na daku walau na daku la qalu sadaqta wa kunta za ra'ayin musibin eh abu kowa gaskiyar magana sai yanzu kuma al'ana bayan sun riga sun karɓi sakamakon suke tabbatar wa tsuwa da cewa annabi ya fi kowa gaskiyar da wane mutum to saboda haka wannan shine to shine ma da yake cewa annabi yace a naraja tace annabi ya miƙe alal qalil akan wannan rijiyar wa fihi qatla badr a cikin rijiyar akwai waɗanda aka kashe yan badar su ne wayannan dai karkatan su ashirin da wajen hudu wanda aka wasu malaman sira har sunan su suke lissafowa in ka koma cikin sira ta ibn hisham da sauran sira za ka ji karin bayani amma wannan baitin da na kawo hasanu baiti sha da yana magana akan wayannan yan badar sai yace min al mushrikin na mushrikai fa qala lahum ma qala annabi ya faɗa musu abin da ya faɗa innahum la yasma'una ma aqul annabi yace suna jin me nake faɗa suna ji inna ma qala innahum al'ana la ya'lamun dala ja tace ka gaba ai shi ma annabi cewa yanzu suna jin me nake faɗa kamar ita na Aisha wato inda take da iskalin shine kace ko da yaushe ko da yaushe mamaci yana jinka shine wace dawa yawa ta ita akwai lokutan da aka faɗa mamaci yana ji amma ba koyaushe ba wanda yake a kawai ta kamar misali banda wannan yanzu muna da nasi sai kuma me ai za mu iya tuno abubuwa mun biya a kamar jana'i da wata hadisan cewa akwai lokutan da annabi ya faɗa an kai wa mamaci magana yana ji kamar wannan lokaci dan uwa na jini eh to amma da ka dogara ga ida ya ka zurfi da kai tun daga rana ya tune wa sahabi inkari kai kuma yanzu kana ba mu labari ta kalli wani umar sai mai inkari kai kuma yanzu ka ba mu labari da ka dogara ita wato ikalin na na ya kenan ka zo kawai ka faɗi magana me dalilin ka duba masa hali ne dan uwanta amma take masa inkari sai wa me dalilin ka me dalilin ka wannan gashi mun kawo nasi cewa da annabi ya zo ne wa ɗan badar magana mushrikan badar kai tsaye sun ji sai kuma ina ya salam na eh abu a kai mutum akwai ma labarin za ka ba mu irin na su mutum ba mu fara ba da amsa misali misali irin dalilin da nake so annaba alaihi salatu wasalam ya ce idan aka je aka binne mamaci da zara an binne shi kafin kuma gurin za a dawo madaransa a fara yi mata tambaya har yana jin karar takalman mutane wannan nasi ne irin da nake tambaya sai ne ba shi kadai bane shi za muke biya akawun janaiz ba a biya ga shi yanzu Allah ya kawo mu gaba gobe ma akawun janaiz za mu mun zo karshen wata amma an shiga farkon wata la sai ba mu karatu ba shi dan za mu kuma biya domin ita lahirar na ai mata tanadi kwarai kuwa a yi tanadi ko jarabawa za ka je idan ka san me za a tambaya ta fi sauki duk da tana da firgici amma za ka ga yanzu ko da a ce kai wato Mr. Non ne ka iya biology kon rawun ne kai a ce ka san me za a tambaye ka zai fi daɗi fiye da kawai sai ka je a ce biology za a yi ba amma idan ka san cewa biology za a tambaye ka ko da ka iya ba kai da matsala babu wani nasi kenan da yake nuna mawaki zai ji babu za a samu ko now now idan an je madina baki'a okay cikin masallaci annabi alaihi salatu wasallam eh dama ba ni da ja a wannan bangaren misali ina magana ne akan mu yanzu makabarta muna da makabarta a gandu ga ta a dan dolo ga ta a fam santa misali magana da ake duk wanda aka dauka yanzu aka kai shi aka binne alakar sa da mirai shi muke magana in kai masallama sai amsa kun san da yake amrun ne gaibi wato wannan matsaloli ne da ya kamata tunda a matsala ce ta aqida wajibi ne ka kudurci a zuciyarka ka san me kuma al'amarin gaibu ba a yi jihadi ala gafata malak ba in ji jihadi yi za a ji na bada misali amma ni zo nake in ji duk mun yadda za mu mutu kowa ya gamsu da cewa iya nan gurin ne kenan za a ji na'am wannan hadisin bara'u bin azib duk bana da dogon hadisi da ya kawo shine magana da muka fara yi cewa akwai zai annabi ya faɗa cewa zai fara gane matsayinsa duk mun yadda amma misali bayan an wuce wannan matakin yanzu wani yana nan shekarar sa biyar a kwance wani goma wani hamsin wani saba'in wani ɗari ba magana da muke kenan na addu'a shiga makabarta shine ai ka faɗa ɗau kace in an yi sallama sai nace zai amsa ba ne mutum za ku nemo mu wala yau eh yau shi ke na ba su amsa guda ɗaya kuma sun yi shiru kakan su nan duk sun yi shiru komanda wannan kanta lalata saboda haka wannan shi ne a wai su malami ba za su nemo za su nemo mana maji to sai hikimar da ya sa wato wataƙila akwai ko babu ba za mu faɗa kai tsaye wajen ya zauna a zuciyarmu kai tsaye saboda in aka yi hasken makaranta wani lokacin karatu ya fi zama idan ka ba kwakwalwar ka aiki cewa mutuwan nan duk zami ba to ya kamata mu san me yake alaƙa da mu da lahira ya kamata gaskiya ko ya zama wajibi ma ai shi za ta ba da ɗaya ɗayan ma ban ya faɗa ba don su gane na ce ka kamar wannan kai tsaye annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa idan an zo wa mutum tambaya za annabi yace za a zaunar da mutum a fara tambayar sa kaga zai ji sannan duk abin da zaka faɗa mutane suke faɗa yana ji shi da annabi yace a tsaya a dage wajen yi masa addu'a to ita iskalin na da Aisha anan kenan tana yi wa Abdullahi dan Umar in kai tace gashi nan anna ma kunta aqulu ma kunta aqulu lahum haqqun innahum al'ana la ya'lamun tace ya annabi cewa yayi yanzu sun sani abinda nake gaya musu sun san abinda nake gaya musu gaskiya ne dun makara a ce ta karanta ayan nan ta cikin suratul naml innaka la tusmi'u al-mauta ko innaka la tusmi'u al-mauta cewa ba za ka ji yadda mamata ba kai ba za ka ji yadda mamata magana ba ai korewa ce kuma ya kadi iyo subut ne kadi iyo dilala to inda iskalin yake kenan ta ce ba za ka biyar da mamata ba sannan kuma Allah ya faɗa a suratul Fatir wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba kai saka biyar da wanda yake cikin kabari ba to shi da ka zo ka ce yana ji a wani lokaci kana buƙatar muna buƙatar ka ba mu dalili Allah ya sa kun gane abin da nake zo faɗa shine matsalar ita da Aisha tana ji da yiwa Ibnu Umar din kai idan ka faɗi wannan zai ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba fa babu bane amma suna buƙatar dalilai wuraren wasu wurare ne keɓantattu da aka ware to sai ake so kawo dalilin akwai gabar tana nan ma bara ma ba ku dake akwai wani gaba da za a dan gano na abu a tawon da zai eh duk da zai cewa kuma karkashin wayannan ayoyin daɗin daɗawa za kuma ka ƙara jin maganganun da malamai suka yi ta dalilan da aka kawo da koma tafsirin malamai muna bin su wayannan ɗan wannan bashi to sai ce ya kulu yana cewa da a ce mun gama babun komanda yanzu za mu fara amma dan su yi aiki yanzu a shi a haka eh su bincika mana suna da littattafan dubu zai da an ba su a tamin ba sa faɗa su sai ba na hamar suna bin kamar to sai ce ya kulu aina tabawwa'u maqa'idahum minan nar yana faɗar wannan da lokacin da suke wato kama guraren zaman su a cikin wuta فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم wane mutum Allah yake shin kun samu abin da abin annabin ku yake ta gaya muku cewa gaskiya ne da kan suka tabbatar suka ce na'am gaskiya ya gaya mana amma kuma ba za ta yi amfani ba eh ko gargara aka zo wallan tara an mutu wala ta ce tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadarahum qala inni tubtu al'ana wala alladina yamutuna wa hum kuffar wannan ladina yamutuna wa hum kuffar to wallahi za su a kafirai suka mutu babu wani abu da zai musu amfani balan yaku yanfa'u min imanum lam ako lamma ra'u ba'tana imani baya amfani an ga azaba ta zo uruku baya amfani Allah ya samu fadaka shi za ibnu al-qayyim yake cewa da arziki da kaddara da mutuwa yace ba ta ba ta sallama ta dalli suke zuwa ba su to ba tsammani shi za faɗaka za ka yi ka shirya yawwa lokacin da yaran nan suka fito za su tafi daura ta gidan man jafar abdulmalik da suka fito sai wani abokin zai ce kai kai ana mutuwa za ku tafi doguwar tafiya sai ce to ana kauce wa mutuwa ne wallahi haka yace masa ran da za su yi accident ne da ya fito yace ina za ku ne yace daura aure za mu daura sai ce ku ana mutuwa ku za ku sai ce to ana gudu mutuwa ne ba ne mutum ba ruwan Allah ba ruwan sa to shi za ka ga za su zo ne ba zato ba tsammani Iza Allah ya ce kul badira wa an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin ku kare wa kanku mutuwa in gaskiya kuke faɗa babu wanda ya isa babu Allah ya sa mai kyakkyawan kare alaikum salam na ya to na ahli eh to wannan matsalar abin da ya faru a lafi ba rashin rikice wani ne mun fara amsar ta a baya shi da yazo umumi yayi annabi alaihi salatu wasalam da ya faɗi maganar ya faɗi hadisin to malamai da suka zo suka ce ana magana akan wanda yake umumi ko yake iya wannan gabar mun bada amsar kai dai cewa wanda yake kuma wannan da ya jawo ba ta inkari a kan wannan cewa idan mutum yana umarni ko yana yi in aka yi masa to ita kuma na Aisha gaba ɗaya korewar da take ba wannan karo na biyu take korewa tana kore gaba ɗaya kawai a ce za a azabtar da mutum kawai shi take korewa amma malamai da suka zo don kar a ce hadisin ya ci karo sai suka ce to ka haɗa hadisan kai tsaye domin almusbitu muqaddamun ala nabi duk wanda ya kore wani ya zo yanzu ya kace ina alhaji abdullahi sai shi malam yana da sai aka ce shi yana ciki sai alhaji wallahi yana ashe da kai shigo kawai sai ka wunan ka fita kaga ai ba ƙarya ya faɗa ba saboda haka shi ilimin sa ya faɗa kawai shi za ka ce wanda ya tabbatar shi ne mai wanda ya ka ilimi akan wanda ya kore ita na da Aisha korewa ce kuma hadisi ba Ibn Umar kawai ba wasu duk sun kawo za a adabtar da wanda aka yi kukan kera ita kuma abin da ta kore kawai kuka ta kore kai ne cewa ba baya jin komai da yasa za a ce za a yi mawara ita a gurin ta baya jin komai ga aya to sai suka gwaba tsakanin hadisan suka ce idan mutum yana ba da umarni a yi masa kukan kera to za a yi mara alama idan kuma baya ba da umarni ko an maka kukan kera Allah ba zai azabta da shi sannan kuka na hawaye wannan kai tsaye ba malamin da ya zo ya magana wannan cewa rahama wallahu musta'an ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga rana aisha Allah ya kara mata yadda matar annabi alaihi salatu wasalam kala tace inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyya annabi ya zo wucewa ta wajen wata bai yahudiya yabki alaiha ahluha dangin ta suna ta kuka saboda ta mutu fa kala sai ce innahum la yabkuna alaiha tana mata kukan keraye wa inna halatu azabu fi qabriha hadi yace annabi yace kuma azaba ake mata a kabarin ta ana azabtar da ita kaga tadribi kenan annabi ya tabbatar da cewa akwai azaba kabari wani daga cikin yan tamuri da najera kare da azaba kabari daga cikin maganganun sa har da wannan cewa wai annabi ma bai fasa ana azaba kabarin ba sai a gurin yahuda ya sani wai wai shi ne maganar da yake Allah ya sa mu gaba lafiya an shigo wani zamani da za ka ta roƙa Allah Allah ya sa imanin ka ya zauna amma za ka cizin abubuwa kala kala Allah ya kiyaye sannan kuma kaga wani zai iya ɗaukowa ai kaga suna ƙarawa da ayar malamai na cewa wala ta jiru wajiratun wanda na faɗa a satin da muka biya cewa laifin wani baya hawa wani za ka ce eh baya hawa wani idan baya umarni mun yadda da wannan idan baya ba a kukan kera a gabansa kuma baya umarni da ayi laifin wani amma idan yana ba da umarni ko ana yi a gaban sa ya shiru to zai haushi domin a support result ko wala ta dubi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa in ma yusyannaka kenan wala ta qa'ud ba'da dhikra idan ka zo ana gulma kana gurin baka ce kala ba amma kai shiru to hadda kai haka aya take hadda kai idan bai ma ba tashi ma shine kaida yawa to wannan hadisin abinda ya fito mana da shi kenan kai tsaye to shi da aka ce hadisin abinda ake so da kai gaggawar ana iyali yin sabo in dai suna sabo ga ya mutu idan suka soke a kai suka ci gaba bayan kawar duniya Allah ba zai tambaye ka ba ko ɗanka ne yanzu kai kai kai iya tarbiyyar da zaka bayar ka bayar ya kiji sai dai wani abu bayan ka mutu Allah ba zai tuhume ka inda illa take a ce ka bar shi kamar da dan bodiyo yake faɗa cewa Allah ba zai kyale ka ka wuce waje an tambaye ka akan iyalinka ko sunan ya ka ba wani tarbiya na sa shi kaza na ce kaza na ce kaza ya rasulullah haka kace yi an gama da dai sai na biyu ne na uku na hudu shine ko an fita kun din kenan wa ahlikum nara da Allah ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wayannan ayoyin wannan ayat da hadisin abin da suke nuna ke kai iyayen kan Allah ya baka da ko daya da iyayenka bayan ka tafi sun toge sun koma wani abu daban Allah ba zai tambaye ka amma ya zanto a kana raye ka yi abin da za ka yi idan ku kana raye kyale suka yi suka yi wato tsaba ku ba sai abin da suka ga dama to ko shakka babu sai Allah ya tambaye ka akan tarbiyyar da ka bar babu tashridi fil riya'a babu da yake tsanantawa dangane da kukan kera hadisi na 540 ana aisha radiyallahu anha qalat oke ga ita nan mugira ko an mugira bin shu'ba radiyallahu anhu qala an karɓo daga mujira dan shi Allah ya kara masa yadda kale yake sabitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ga annabi alaihi salatu wasallam ya kuli yana cewa manni alaihi duk wanda aka yi wa kukan kera yu'azabu bima ni alaihi za a azabtar da shi da abin da aka yi wa kukan da yu'azabu bima ni alaihi za a azabtar da shi da abin da aka yi wa kukan da shi kun ga mun riga mun gawa bayani kukan kera ba kuka na hawaye ba babu tasiri bin niyaha babu da yake tsanantawa dangane da kukan kera da an aisha radiyallahu anha qalat lamma jaa annabi sallallahu alaihi wa sallam qatl bin harisa yayin da labarin ko lamma jaa annabiya ba qulun bihi kenan yayin da labarin wato kashe ibn harisa zaid bin harisa ya zo wa annabi alaihi salatu wassalam a yakin mu'ta kenan ko yawa wa ja'far bin abi talib da ja'far dan abi talib wa ibn rawaha da abdullahi dan rawaha su to kun na akai wa shahada a rana daya lokaci guda to yayin da labarin ya zo majalisa yurafu fihi al-huzn sai annabi ya zauna duk wanda ya zo sai ya gane damuwa a fuskar annabi saboda waɗanda suka tabin nan da kakurai ne jarumai ne wa ana anzuru min sa'iril bab na da ya tace ina kallo min sa'iril babi wato daga irin wato mararraba kofa idan aka zo aka sa kofa yanzu za ga akwai dan gurin da zaka iya lekawa ka hango sai ce takil babi shi ne tsagin kofa yana hango tana hangowa tanan tana hangowa fa atawo rajulun sai wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam fa kana sai yace inna nisaa ja'far lallai matan ja'far ibn abi talib ta asma'u bint umayr kenan ko asma'u bint umayr ita ce matan shahidan nan da za ku iya tunawa sai da ali ya aure ta sai da abubakar ya aure ita ce ake cewa duk wanda ta aura sai shahada asma'u bint umayr to saboda haka sai kawai wa zakara buka'ahunna bawo Allah da yazo sai ga annabi ya ce ya rasulullah matan Jabir bin Abi Talib suna jin suna ta kuka fa amarahu an yanhahunna sai annabi ya ce je kaka hana su je ka ce su dena kuka sun da aka ce a je a hana su kukan kera ne ke a je a hana su je ka ce su dena fa da haba sai bawon Allah ya tafi sun ba ta husaniya ya kuma dawowa karo na biyu shine a tahu saniya sai dawo karo na biyu na'am yace bayan ya dawo karo na biyu lam yadi'nahu dai da zai zo ba shi mabiyar ya ba dai ya hana zuwa sahani ba akwai gidan mutuwar dan kana magana ba ba za a saurare ka ba dai dai mutu magana ko kula ki wasi ba faƙalin sai ya ce in hahunna sai annabi ya kuma cewa da shi je ka ka hana su karo na uku kenan fa atahu salisa da yaje sai ya dawo karo na uku gurin annabi alaihi salatu wasalam qala sai ce wallahi ya rasulullah na rantsi da Allah galabna na ya rasulullah sirrin jayyib ya ma'aikin Allah nayi nayi da jirufin ki fa za'ama annahu to ina na ya ce tariya cewa take faɗa a labarin da take bayarwa take riya cewa qala cewa annabi ya ce fa haka fi afwahihin na turaba je ka zuba kasa a bakin shine wasu malamai suka ce kinaya ce ba kasar ake nufi ba ana nufin ka je biyar da za ka yi ka hana ba ka ɗebi kasa ka zuba musu fa kuntu sai na ce na da aisha ta ce sai na ce argama Allahu anfak to wannan kalmar ita ma shine wanda yan kamurin sai su sai su zagi misali malayan suka zo bazar da suka ce kamar abin da ake faɗa a Hausa misali a ce kai wanda irin mutum ne kana zaune wanda tidi ya umarci dan ɗansa ko jika ya gaya masa cewa je ka yau kaza ya je da ya ce ai baba kaza kana gefe da ya kuma dawa ce kai wanda irin mutum ne da ba ka gane magana sai ka shiga magana irin haka ne sai na na ya ce ta shiga magana ta ce argama Allahu anfa kai ba ka gane magana ne wannan irin mutum ne kai irin wannan kalmar ko kuma in suka ce Allah ya turbuta hancinka ba shi ne kai amma dai an yi dan kawai irin wannan kalmar ta Hausa sai ta gaya masa haka lam taf'al ma amarka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ka je kai abin da annabi ya ce kai ba na na Aisha ta gaya mana haka walam tatruk rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al'ana'i ba za ka kyale annabi ka daina wahal da shi ba ka je ka kuma zuwa ka kuma dawowa ana ta gaya ma magana daya sai da Aisha ta gaya mana haka mahallin shahid da yi ne dangane da abin da ya shafi kuka kaga har annabi sai da ya umarni ta uku cewa a je a hana kuma kaga ya akwai hadisi na Malik Malik Abu Malik Al-Ash'ari wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa abubuwa guda hudu yana daga cikin al'amuran jahiliya kuma wannan al'ummar da wahala su bar shine mutum alfahari da nasaba sai ni ai dan wato dan dangi kaza ne mutum ya rika alfahari da wannan ko kuma eh dan dangi mutum ya rika alfahari ya ai daga family ma ne annabi yake wa da'anu fil ansari da tukan nasaba ai ku kaza ne zai soki nasaba shi na eh yau kamar wannan kalmar da ake yi da ta mahauta ne za ga da ko aure ba a ba irin wannan tukan nasabar wato aikin jahiliya ne ba kyau an gane wani istisqa'i bin nujum da neman shayarwa ta hanyar taurari mutum ya ce tunda tauraro wannan kaza ya fito sai an yi ruwa wata na ji nau'i kaza wa kaza irin wannan hadisin bukari da wakil wanda ya haɗa kukan kera wannan gashi nan kamar yadda aka faɗa sati biyu uku baya cewa akwai garuruwan da kabilu su ne garuruwan da har yanzu ne kamar kiristoci za a ce suna yi Isa annabi ya ce duk mai kukan kera an mata tuba ba to za ta haɗu da muguwar azaba ranar alkiyawa domin sai an mata rigar dalma an sa mata kaga sai a kukan gaske ke ita za a makala mata na'am eh in ma zai yi kam eh kaga masifa tai masifa ke to kun ga wa ayatin mota wanda ya fara daukar tuta shine Zaid bin Harisa ana yi mai shahada da ba annabi yace ku je yakin ku komandodi uku ne yace kai Zaid kai zaka fara daukar tuta kai ne komanda idan an ma shahada haka tun daga nan albushi ne cewa shahada za a yi kira yace to kai Ja'far bin Abi Talib ka dauka ka karbi komandancin idan an ma shahada kai kuma Abdullahi bin Rawaha ya dauka komandancin hakan ku akai annabi ne za su salawa yasa akan kila sun tafi yaki akan kila kawai as-salatu jami'a aka da ba in ba lokacin sallah bane in ba sallah za a yi ba za a kira mutane meeting to wannan kalma za a zo a faɗa ko sallar kusufi ko abin da ya kama da wannan ko wani abu da yake da muhimmanci za a ga ya doji mutane yayi kuwa jama'a na musulmi a lokacin jini as-salatu jami'a da aka tattaru sai annabi alaihi salatu wasallam ya fara bayani cewa yanzu mutanen da muka tura tariyar da muka tura yanzu nan Zaid bin Harisa gashi can ya rike tuta an yi wa annabi wato fatahi an kashafi an bude masa gaba ɗaya kasar yana hangota yana kallon yana cewa yanzu ga Zaid nan yayi gumurzu an yi maka kaza yanzu to yayi jihada amma Ja'far bin Abi Talib ya dauka yace an sare wa hannu guda daya ya rike da ɗaya hannun an kuma sare hannun shine annabi alaihi salatu wasallam yace zai tashi da fuka-fukai a cikin aljanna saboda gaba ɗaya hannayensa biyu sai da aka sare bayan ya gama yana yin shahada sai Abdullahi bin Rawaha annabi yace shi ma ya dauka ana mai shahada kuma to su su hukun gaba ɗaya sun tafi Khalid ibn ibn al-Walid kawai da ya ga komandodi sun kare ba dan aje wa kawai sai nada kansa shine annabi yace to yanzu sai kun bin su billahi ya dauka daga nan annabi ya sa masa suna cewa takobi daga takobin Allah Khalid ibn al-Walid kenan to saboda haka wannan shine wato abin da bayan takwas zai zama to a hannun kalin jirin wani shi ya bada dabarar da aka yi nasara ya kubutar da mayakan inda an wasu tsarna da yawa wasu da yawa an musu jihada a lokacin ya kubutar da su sannan kuma ya dawo da su salim alim to daga nan kuma ya nasara a hannunsa aka yi ta samun nasarori daban-daban bayan wannan to kaga wannan hadisin wato yana nutar da mu cewa wanda wanda zai yi nasiha zai yi hakuri da cikar wanda za ta zo kamar yadda muka faɗa jiya idan har so da zai iya hakuri shekaran jiya kai a karatu in har so da zai iya hakuri ya cimma manufarsa to kai ma za ka nemi lada to ya kamata kai hakuri a sa so da ya gudun kilomita talatin abin shi da gudu in ya tsaya a dakar yana zuwa kilomita talatin a miƙa mar abin haka ya rami ya ɓoye kansa mita uku sannan a ƙara binsa a ɗaya da zuwa sai ta abinci a baki abinci ta fashe a ce ishirin za a irga ya gama cin abincin yana fara ci kuma ya ɗebo yana tafasa a hannunsa a ce one three five seven twenty ba one to twenty za a yi ba duk ya haƙuri da wannan ya kamata kai ma ka jure ƙwarai ko mai da'awa ya kamata ya fahimci wannan cewa shi ma ya kamata ya jure ko shakka ba ba to sannan anan malamai suka ce a nan aka gano cewa wanda aka yi wa mutuwa za a iya zuwa a yi mata aziya shi da aka yi wa mutuwa ba kai ɗan gari su ko ku je ku cika ƙofar gidan ba a shi da aka yi wa mutuwa za a iya zuwa a yi mata aziya ba laifi ba saboda hadisin jafa ko an haɗa da shi a hanya ko yana gida a sallama da shi ko abin da ya kama da wannan abin da zai kuma sauki malamai ta wannan hadisin na su Ja'far bin Abi Talib suke ba da wannan hujja sannan ana aka ce to an gano cewa aje wacce take ajnabiya za ta iya kallon wanda ba muharramin da ba amma yanzu to ba kallon sha'awa ba domin ga nana Aisha tace tana kallo wannan mutumin da yazo tana kallon sa yace ce ga tana kallon wanda ba muharramin ta ba عن أم عدية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة النبي عليه الصلاة والسلام يا رجع لقولي أغريم لوكة دلائم مبايعة ألا ننوحا doka ta farko yake kar ku kukan kera kada mu kukan kera fa ma wafat min namra'atin ghayra khamsi niswa ummu adiya tace amma cikin mu ba wanda suka cika wannan alƙawarin banda ba ta biyar duk ba su cika wannan alƙawarin ba mata biyar ne suka cika alƙawarin take ummu sulaimi wa ummu ala akwai sulaimi akwai ummu ala wa bunati abi sadira da yar abi sadira imra'atu mu'ad ita ce matar mu'ad wa imra'ataini da wasu mata guda biyu aw ibnatu abi sabra ko kuma yar abi sabra wa imra'atu mu'ad da matar mu'ad wa imra'atu ukhra da wata matar daban dai an kawo su a faɗi saboda faɗin sunan nasu ba zai mana wani amfani ba kawai abin da ake so a kalla shi ne matsalar da ta kawo na magana kukan da alkawarin yawwa kaga shine ayat da muka faɗa a can baya ya ayyuhan nabiyyu karshen mumtahana idza ja'aka almu'minatu yubayyinuka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yusrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وإن أبوهم shi ne alƙawarin da annabi ya gabata duk wata ta zo za ta yi baya zai ce sai kin yadda ba za ki shirka ba za ki rika taka kayan mijinki ba ba zina ba za ki kashe ɗanki ba sannan ba za ki zo da kira ba wanda ki gayyato wanda ba ɗan mijinki ba yake ko kuma ki je ko ya zo ya ki kawo dan da ba naka ba sannan ba za ki saba wa Allah ba shine saba wa Allah ya kaɗa cewa kaga babu sire jira ba ta tabli shine gyara wa shirya duk wannan hadisin da annabi Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa duka abin da annabi ya hada ba za ki ba ba za ki kukan kera ba shi yana cikin walaya a naka fi ma'ruf shine ba Allah ya ba kukan kera to saboda haka to shine wato ayat ta kawo haka to sai Allah yake fa bayi a hunna idan sun yarda da wannan to kai musu mubaya wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara inna Allah ghafurur rahim Allah wangiji ya gafara ne rahimin kuma mai jin kai ya cika wannan sharadan ka'ida ce ko kuma wannan abin yana nan har yanzu ga matan yanzu sai kin bi wannan ka'idodin dole duk da a musulma aka yi shi to amma dokar tana kan cike ma ba shirka ba kaza ba kaza ba kaza duk babu na'am na'am ba agola ba shine ba za ka zo da kira ba abin da nake nufi tana da kamar da matan zamani suke tana da aure ta rika neman maza haba ba agola nake nufi ba da ba tana da aure da rika yanzu kawo agola haramun ne kenan ai wannan yanzu mai gida ce ba shi nake nufi ba shine tana da aure da kawo kamar da na taba ba ku labarin wani na sanki ya zo ya da katon garbi a ɗakin sa yace waye da ce cosmet ɗin ta dafa masa abinci da kifi bayan shi ko miya ba ta yi mara yi wallahi ba wai classmate ba cosmet ɗin ɗin shi ne da abin ya shi ne na ce muku a kwana arba'in da shida auren ya mutu sabon aure ne kuma a kwana arba'in da ke gaba ɗaya aka lalata auren gaba ɗayansa ya daɗe ko eh wai consummate tsato Allah saboda na taba gaya muku shi ne muna gurin aiki da zai zo ni idan na je na jima da yin aure amma zai zo in gaishe da safe na cin abinci da safe ni idan na zo bana cin komai sai dai su ganni da ruwa na shigo haka amma ji ga ga sabon aure sai nake mamaki ga abin yayi yawa dai sai yi min magana sai ce mun yana cikin damuwa na ce na gane amma tunda ban gaya mun ba shi da ban gaya ba amma wallahi na fahimci kana cikin damuwa me dalili na ce ya za ka yi sabon aure ka rika zuwa karfe tara ka ci abinci me yasa sai ce wallahi wahala ba ta take bai yace wallahi malam idan na koma gida yanzu kaga za mu tashi karfe kaza idan na koma zan je in tarar in ma ta yi abincin tarar da mai da yaki ce kuma na bar komai to shi ne kawai ya shi an ba shi da mai da yaji ko ta rasa ta ce ba kai ba na ce kuma auren soyayya kuka yi ce to shi ne ya je ta shi an hana shi abinci ya tattara tsato kuma an yi man abinci har da kifi eh kuma kwatanta to shi ne ai da na kai ki gurin wani malami na muka je da na kai abubuwa da shi na gaya masa nace masa gaskiya amma zo mu ji akwai malami na na kai ki gurin wani malami na muna zuwa da muka je kalle shi yace me yasa baka karya ki wala ka shiga karan fari kana shiga ka fara yi masa wani mukalafa sannan a canza banje wallahi auren bai jima ba shi ne yanzu yake cewa bayan sun rabu yanzu ya yan biyu bayan wannan matar da suka rabu yi ce wallahi zai yanzu ya sanye aure har yanzu matar da lafiya lau suke zaune shi za ka yi ta addu'a ka daina rawar kai Allah kai ta gaya wa Allah domin matsalar shi ne in ka fara da wancan gurin da matsala to ka shiga uku Allah ya kiyaye to shi ne abinda wato yake kawowa ga ma aya ya kawo ta anan hadisin Ummu Hadiya kana tace baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi wa annabi mubaya'a fa qara alaina Allah nushrik Allah yushrikna billahi shay'a cewa kada ku yi wa Allah shirka da komai annabi ya karanta wannan wa nahana anin niyaha to qara je je ce kuma kai ba ku ko kan kera fa kaba zati mar'atin yadaha wata tana jin an ce ba kukan kera ta miƙo hannu sai ta gaji ita ba za ta iya ba wataƙila tana da wani abubuwa ba za ku ji alkawari nata bakala sai ta ce as'adat ni fulana ta ce wallahi lokacin da mijina ya mutu wanda ta zo ta yi min ta sa ni farin ciki ta yi min kuka domin da wasiya ciki idan mutu fa aini bima ana ahlu wa kiki alayya jeba ya yabna ta ma'abadi idan mutum ne zai bada wasiya sai in na mutu kai mun kukan kera ko ki mun kiyayya ga rigarki kiman ma rukuncin ki ki daga ki duk wannan wasiyar take yi tace ita ba za ta yawo domin kai wa wanta alƙawari kuma ba ba ba ta cika ba asadat ni bulana uridu an ajiziya ina so in saka mata fa ma qala la annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an sai annabi sai ta kowa ba sai mata shiru ban talaqat wa raja'at bayan ta tafi ta je ta dawo eh akwai lokacin da kana da hawa wani kwaba ba a kula shi sai ka rabu da shi kawai eh akwai wanda yana buƙatar amsa wanda zai wa mutane barbarar tunani kamar yadda muka faɗa a baya wanda zai jawo su ba shi kadai kaga yanzu ita kai yawun ya shafa ita kadai ce wace mu baya ba to sai ka rabu da ita kawai to da ta tafi kwadda ta je sai ta dawo ba baya aha ta gamsu yanzu za ta yi sai ta zo sai mu baya annabi ya mata mu baya sallallahu alaihi wa sallam na So, wata wata fitinar daban wai irin wanda suke yan tarzoman nan masu protest sai wani ya mutu a gurin saboda haka da aka kawo jijo suka ce tunda a tarzoma ya mutu ba za su je jana'iza wasu kuma suka ce sai an je to wannan din sai ya haifar da wata fitinar dama dole sai ya haifar ai daga cikin haƙƙin mamaci haƙƙin binne mamaci kamar yadda za mu biya a kawun jana'iza ai ko kafiri ne ba wai waɗancan zuma ba sai an rabe ne kamar yadda ina ji karatun mu na gobe wajen ke ko kafiri ne sai an binne shi wannan abin da ya je ya ji da Allah illa illa ta abin da ake faɗa a binne mamaci farzu kifaya cewa in wasu suka yi sun ɗauke wasu idza qama bil ba'd sakata anil baqi in wasu sun yi sun ɗauke wasu amma dai bai kamata a yi hayaniya ba gaskiya eh akwai darasi da ya kamata a bawa mutane kamata yayi wanda suka fahimci abu zai su bawa mutane darasin amma a zo maimakon wato ai abubuwa yadda ya kamata kuma ya haifar da wata fitina shi musulunci baya sa haka maimakon ka toke baraka kuma ka bude wata inda aka binne musulmi eh tambaya ta kai yau yanzu tambaya ni kuma da zan yi jin wanda ya mutu a gurin tarzoma ya mutu kafuri da muke fahimtar su kenan yana ganin cewa tun da gurin tarzoma ya mutu musulmi ya mutu to wataƙila irin fahimtar sarkin ladanai wasu wannan fahimtar wasu suke suke ganin ba za a kai ba wataƙila kenan don suna ganin to kuma ba musulmi ba ne za a kai shi makawatar musulmi shi ne maganar da yake yi ya mutu a musulmi saboda haka mutuwa a gurin tarzoma mutuwa ce a kan saban Allah amma ba kafirci a gaba ba sabo ne domin shi tarzoma babu ita a musulunci babu eh da da wansirin da waye kwanaki wani ya wata tambaya tambaya intelligent question mun gama karatu daga nan na wannan na tsaya tan zan sai lebo ko ba kira alai bashir sofa sai wani ya kira da zan waye ne yake mun amma dai yana halarta karatuka cewa wannan peaceful demonstration da ake cewa akwai wanda za su zo su yi protest za su zo su yi demonstration kai da suka fito amma gwamnati da izinin gwamnati irin wanda ake cewa su fito su yi amma da izinin gwamnati peaceful demonstration shin me ya halittin sa inda kaga dama abinda gwamnati ta hana fito abinda addini ya hana fito na fito da gwamnati yanzu gwamnatin ta ce fito ka nuna mana rashin yaddanka shi ne tambayar sa shin ya halatta ko bai halatta ba abinda za ka iya bada amsa shi ne me sai ta illar da ta sa addini ya hana tun da an ce alhukumu ya duru ma illati wujudan wa adama me sai ta illar illa takin hankali yana ciki asarar rayuka ko misali zaji hankali asarar rayuka wa da kani duk suna da tawaye da kyau tawaye da sai kuma shugaban eh ba za a ba su waje yan bangaladesh نعم amma wannan alaji wannan su ba yaki ma akai ba su samu yancin kansu eh na fahimta amma dai wannan gabar abin da nake so ne in kawo din matasa sun fi yawa kan wani wani wani kyaja ya wanke ba kwakwalwa kawai ya ziga ga ya sa kanka hauti wallahi tallahi ba ba ruwan kowaye ya wanke ba kwakwalwa ya ziga ka ko da me zai doma ya sa ka ka hauti da niyyar yin wani abu wai shi protest ko da mun trading ba ruwan ka da wannan addini bai yadda da wannan ba bai da rigi ba domin da a banza za a je a zuban ba da ranka in ka mutu kuma za ka je gaba daga shi ba yanzu kana kallo shi sarkin ladanin da bai da yake ba ya ma mutu musulmi to in ka ga lafiya lau ka mutu za a yi wannan tambayar ba mai tambaya haka na me alaƙa yake so yake na eh eh shi ne dai ai ba wai tana ba ko a lantsan dan ziki ka'ida guda ɗaya ce kawai muke zo mu kawo ka'ida ce guda ɗaya shin me ya matsayin musulunci a kan tarzoma ba wai bangare yanzu muke kallo ba mu ma nan din yanzu mutanen da suke taba ganganu a zaka je suna kawo dalilan da suke kara kansu wanda wani idan ya zo ma bayani zai nuna ma gaba ɗaya zalunta sa ake daga sama har ƙasa misali amma me matsayar musulunci a kai shi ne kawai idan wallahi wallahi ko abinda na gaya wani jiya na ce gaba ɗaya idan ɗan afirka yana da hankali ba wai a matsayin musa na musulmi ba ma idan yana da hankali tsayawa zai kalli tarihi kawai ya ike ya duba ya ga duk ƙasar da aka yi da aka yi revolution duk kasar da aka yi afirka yanzu wace ce suke zaune lafiya aka yi mana daya duk wanda aka yi revolution gaba ɗayansu a yanzu har a yanzu da wayanmu da komai aka yi a gaya mana ɗaya da suke zaune lafiya babu babu kasar da take cikin matsala da zo ta yi revolution kuma sai wato ta samu sauki babu ita idan suna matsala hamsin bisa ɗari yanzu sun koma ɗari bisa ɗari duk gasu nan muna ganin su yanzu ga Libya yanzu ya zama garin kudurar yadda Libya ta koma tsakani da Allah to irin wayannan abubuwan ne kawai wasu aka zo zo da akwai shugabannin mu kuma Allah madaukakin sarki ya ya zarrabe mu da wasu irin shugabanni da wasu ba su da hangen nesa idan al'umma tana cikin yanayi na kunci da tashin hankali da talauci ba a fito da wasu abubuwa tsakani da Allah sai ka kamar tunanin zina ya tafi yanzu misali zan bayar misali tunda mun zo gaba ai babu wata gwamnati da take lafiyayyar gwamnati da za ta zo ana cikin yanayi na talauci ta ƙara kuɗin kaza ko ta ƙara fetur ko ta ƙara ba a yi ba a yi saboda wannan dama a kowanda suna kan kaya suna irin suke jira to irin wayannan abubuwan ne sai ka rasa wai kamar su waɗannan na gefen da su ba da shawara suna ina na abin da ya kamata kenan duk yadda za a zo gwara gwamnati ta jijjiga al'umma ta jijjiga eh sai a ta lallacin mutane Allah ya gyara mana amma wannan ba kofa ba ce da za a ba da dama a ce kawai mutane su fito ji ga gashi nan tazu nake gani a labarai fitowa titin kuma a rika sata kayan jama'a a kokona wa mutane abubuwa babu wannan a musulunci babu amma wuce abubuwan da aka yi a shekarun baya mutum zai zo a shiga gidan mutane wai da sunan faɗa arna da musulmi kaga mutum da talabijin yana wai ganima talabijin mu mun gagga wannan Allah ganima wai da kuri kato akan sa wai ganima yana kabbara Allahu akbar ya dauko gurin bin jama'a ya za ya za to mu tsakani da Allah wai ganima to irin wayannan abubuwan ne gaba daya Allah ya gane da mu Allah ya mu dace to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye to sai yace kaga ban talakat wa raja'at ta tafi ta dawo ba baya a sai annabi ya mata mu baya wannan shine abin da to ke mu ƙara da wannan sai mu je gurin wankan gawa sati mai zuwa sai mu fara insha Allah babu nahayin nisa'i a nisi bayan jana'i babin da yake magana an hana mata wato bin gawa bin jana'iza zuwa makabarta an ummi hadiya qalat an karbo daga ummu hadiya Allah ya kara mata yadda tace nuhina an bayan jana'i ummu hadiya tace an hana mu bin gawa walam yu'zam alaina amma ba a tsananta mana ba abin nufi annabi bai karfafa magana ba ɗaya daga cikin illolin da ya za a hana mata zuwa idan mata suna zuwa matsalolin da za su faru a makabarta suna da yawa kuna kallo yanzu fito da gawa za a yi kewaye ta siriki ko su cika gidan da rayu to za a rika samun matsaloli amma shi za a ce hannun ba mai tsanani ba ne illar ita ce saboda abubuwan da za ta haifar ita ce illar ummu adiya ta ce saboda wannan ne saboda illar ai lam yu'akkad alaina fil mani eh annabi alayhi salatu wasalam bai karfafa ba wajen hadawa kun ga ta sallah yanzu in za a sallah gawa anan da mata a cikin masallaci ko a bayan suna jin karatu ya halatta su sallah sallar gawa ya halatta mata su kamar yadda za mu zo nan gaba mu biya mu jina na aisha wato akwai wata habban da suka mutu sai da suka yi masa sallah a cikin sahabbai akwai wanda zai na kawo shi cikin matsala ya halatta mata su sallagawa sun zo masallaci ana nan za a sallaga ko da yake wanda suke saudiya ba za su ga haka ana idan da sallah za a ce kowa ya bi kuma da matan as-salatu alal mayyit ko ko as-salatu alal alwali mata da maza kowa ya bi dai wannan ba mu da iskali saboda haka mata ya halatta kiwa idan ana gudun fitina in sun fito sun yi sallar ba laifi amma inda fitina da su zaman za inda suke biye a cikin gida sosai wata za a ga yadda suke ba ga abin a fito da shi to amma irin matan mu ne yanzu dai mata hana a fito da ita za su yi kuwa kafin a fito da shi ƙarai kuwa kai alalar momin sosai ba yawwa sannan kuma bayan wannan akwai masu karfin hali sosai baiwa Allah da wadin anan ungon mu gadan kaya lokacin da mijin biyar su ita wallahi da je tarba gidan kawai ta sa a yayin da suka wanke mai gidan suka wanke shi sannan ta hana duk wani abu da ya kauce wa jara'a ta ce kara yi mata a gida duk wani abu shi ne kafin shi ne wato kafin ya rasu ne gidan dama ya wasiya ya ce wane ya man sallah ta ce a je a gaya wa malam malam abdullah ne lokacin da ɗansa ne zai sallah baya nan saboda haka sai yi ba ɗansa baya nan dawa babba malam abdullah ya masa sallah haka abubuwan abin sha'awa ɗaya da an yi abubuwa na shari'a to zai wallahi bayan ya rasu ta ce kan wanda ya mata kukan kera a gida ba ta tace ba ta hana kowa ya kukan hawa amma banda kukan jera duk wanda ya zo wani abu sai inda ka ta tsaya ta hana suka wanke shi tsaf suka hada shi suka sai sallar ta su ta gida ta mata kamar yadda kake wa dadin akwai wannan masu karfin halin sannan kuma aka fito da shi aka yi wa Allah ya dace da ku to saboda haka kaga akwai wato wala bi yuzam alaina kuma da ba kaga akwai hadisi na Abu Hurairah wanda in za ku iya tuna shi ne bulugul maram ma ya kawo shi wanda annabi yace haqqul muslimi ala al muslimi sittu hakkin musulmi akan musulmi shida ne ta bai ka ce waɗanne ne annabi yace in ka da shi kai wa sallama idan ya gayyace ka gurin da ba na sabo baka amsa idan ya nemi kai wannan nasiha ko ya nemi shawara ka ba shawara ne kyau shine shawarar da muke bayarwa an mutum ya zo yace da Allah yana so ka bai shawara ka fara kwatanta abin da kai in kai ne ya zaka dama kai kai wa kanka so analysis to sai kuma ka mai da kanka to sai ka kana ba da shawara mai kyau to sannan kuma yace idan yayi atishawa yace alhamdulillah ka ka gaishe in bai da lafiya ka je ka duba shi hakkin musulmi ne sai annabi yace a rakan shi yace wa idza ma tafattabi'u idan ya mutu ka raka shi wannan haƙƙi ne idan ya mutu ka raka gawarsa ai masa sallah da kai kuma a raka shi Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya jima na eh sai yace alhamdulillah sai a gaishe shi in bai faɗa ba sai a tuna ba to wai zan san sa aka kai man nasiha ko kai ka in yara ne ma wani lokacin mu yadda muke mun sai muke alhamdulillah sai ya faɗa in ya faɗa ya gaji to ya rahamu kana eh alaikum salam wa rahmatullah ya kaga duk da wai da wai zo kake mu kuma dalili muke so yanzu yanzu ba ce ma eh dai ko a'a ba zuwa kai ka binciko dalilin eh magana ka tana kan hanya amma ka je ka binciko dalili na'am na'am eh gaskiya mun yi bayani ummu adiya amma muka zo gaba tunda kana bukata za mu kuma taba insha Allah eh mun yi bayanin ta a baya na'am idan mutum eh ba shi da wata falala kirkirar sa aka yi gaskiya a gane ko shi za a ka ce dangane da abin da ya shafi mamaci manya abubuwa biyar ne abu na farko da ya mutu idan yana bin bashi a biya idan ana bin sa a biya idan yayi wasiya a cika na uku kenan sannan kuma a yi masa tanadi na musulunci a wanke shi shine kamar yadda zamu ji ta ji ne zuwa ma ya kamata mu yi wannan bayani a wanke shi sannan abu na hudu a je a rufe shi shine abin da malamai suke faɗa a wayannan abubuwa biyar din da aka kawo wankan gawa idan an wanke shi an zo an masa sallah a dauke shi a tafi da shi a ina aka samu bayan an gama kuma a rika gayyato malamai a rika malam wani saura kai sai ya zo ya karanta ya san kafa bakwai sannan a kuma kira wani shi kuma ya zo ya jiriya sannan a kira wani ya zo ya alburda a ina aka samu wannan an fa gama komai an yi sallah wai wannan sallar da aka yi ba sunanta addu'a ba to na addu'a da aka yi ba sai ba to sai a dawo kuma sai a gayyaci mutane kawai sai su rika layi sai bayan sai sai a mutu arba'in ba sau gawo ma an zara lawo bi hannun sultan tsakani da Allah ba shi da asali idan addini ya zo da abu shari'a ta ce ai abu kaza sai mata ba da kaifiya ba to sai a koma al'ada yanzu misali zan baka kamar rufe mamaci idan an zo misali an ce a rufe mamaci amma wajen rufewar akwai garin da aka je azara suke dorawa wasu tukwane wannan kira ba ta zo ta ce dole sai kara wajen ta aka kyale kowa akwai wanda salaf ma suke rufa bayan an yi ramu salaf ne irin wannan in kira ta bari ba matsala amma idan kira ta faɗi yadda za a abu wani ya zure wani abu to ya saba wa Allah gaskiya dan uwansa ne uba ko da ko kaza amma ba zuwa ya tare jama'a ba ya hana ga wata wuce ko ba matsala ai babba ma shi ma ba akan wanne yake ba wannan yana magana akan gawa an dauko ta a ajiye ba an yi sallah sai ga tsaya ka shiga cikin gari ka gani nan abun bai gaba zuwa ba amma a cikin gari ya tsake bai gaba zuwa ba ban ce ba ai ba ni wannan amma a cikin gari musli ane in badala eh to kuma wasu da an gama wanka a ciki an yi fidda'u dubu saba'in mata ne su kuma masu wani sai ga an raba fidda'u shi ma hada yi da Allah bai kawo mana wannan nan yan wajen gari ba bayan badala amma a cikin gari da hare Allah ya samu dai bara mu kalli wannan idan ta amzawa ce yanzu to in kuma sai sati mai zuwa sai yanzu to kaga wannan shi ma cewa idan wai mutum ya mutu ranar da ya mutu idan aka karanta masa alkur'ani wai duk ayar da aka karanta a kansu sai an tambaye shi abin da ayar take nufi tafsiri zai yi kenan ya mutu ya koma tafsiri a cikin wai gaskiya ma zalallahu zai amin sultan ba shi ne a irin wayan abubuwan da ake yin an gama za ga wato wasu garuruwan na gama sai a ga yi wani alaran ma ko wani gangaren a ce karanta qur'ani a matsayin shi sai zo zai dauko ayoyin aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus ayoyin aljanna zai tayi amma za a kwaci su sai ta janyo ayoyi irin eh wani ayoyi za a dauko na aljanna a kai na falala in kuka hana shi kuɗi kuma zai na azaba wani ala ramma da ya auki ya kawo gidi khuduhu fagulluhu thumma jahima salluhu thumma fi zilzilatin dar'uha sab'una dira'an bas aka ji haba ala ramma wai ba biya shi ba ba biya shi ba wannan ayoyin ya rike thumma fi zilzilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku innahu kana sai da yaje har wala yahudu ala da'amil miskin la yu'minu billahi al-azim wallahi aka ce sai da wani yazo yaje yinge shi haba aran ma yake to dai za ba za a ce saboda ba a biya ki ba sai ayoyin azaba ko duhu shi yake wa malaiku umarni ku kama shi ku masa ku danna hannun sa a wuyansa sannan ku jewa shi a wutar jahannam to shi matsalar kirkira a addini kenan idan aka kirkira abu faɗi yake sai ka faɗi kai da kai kirkira yanzu kai kankani wanda ya mai yawa in ka zo ka ce da yasa zai ce kai ma wa yake kai domin duk ba ku da ma'auni duk ba ku da ma'auni shine matsala Allah ya sa mu suka da imani Allah ya madaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan kai Allah ya ba mu dogon kwana mai amfani wannan yanayi da kasa take ciki na matsaltsalu da suke so su je makasar Allah ka maganta ba ya ubangiji dan sunayen ka da sufofin ka madaukaka ba mu da kasar da ta fi Najeriya Allah ka zama da mu lafiya muna roƙon ka da sunayen ka kyawawa da sufofin ka madaukaka ya ubangiji duk masu kunci da matsaloli kowa ya san matsalar da yake ciki Allah ka yaye mun ga rayuwa da aka bada Allah ka yaye mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ji kokon Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ji kokon mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka ji gaskiya al'amuran masu neman aiki Allah ka ji al'amuran yan kasuwan mu Allah ka riko da mu اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an samu naira dubu uku da ɗari hudu da zakumullahu khair Thank you.